الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رحمه الله وكذلك في الصحيحين
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقائلته وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله وبين أدناه وبين وبين أدناه وهو إماتة العزم والشوكة أيوة وكل ما يؤذي عن الطريق وكيف بما فوق ذلك من الإحسان وذكر الحياء والله أعلم لأن الحياء به حياة الإيمان وبه يدع العبد كل فعل قبيح كما في تحقق كما كما, كما به تحقق يتحقق نعم كما به يتحقق كل خلق حسن وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة أيوة. وكذلك في الصحيحين يقول shi bayana bayani akan eh, dalilai waɗanda suke gwada cewa imani eh, mataki-mataki ne wanda can hadis hadisi na baya gwada inda mutum yana kai inda zai samu ɗanɗano ɗanɗano mai daɗi na imani inda wanda idan ya taɓa shi to babu wani ɗanɗano wanda wanda yake daidai da shi shi ya sanya yake gabatar da ko da yaushe san Allah da san manzan shi akan abin da shi yake so abin da ran shi yake so yake wa kadhalika haka fi sahihain a cikin bukhari da muslim min hadith abi huraira daga hadithin abu huraira radiyallahu anhu annahu qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala ce min sallallahu alaihi wasallam ya ce al iman imani imani nan kenan ya imani eh wanne ake nihi ana nihi duka maratibul din al-islam wal iman wal ihsan duka suna shiga ciki saboda a nassi idan imani kada yazo yana kumsa yana kumsar dukan su haka idan musulunci yazo shi ma yana kumsar duka inna dina inda Allah al-islam dan musuluncin ba a cewa a'a ana nihin musulunci wanda yake wanda kama aka sallah azumi zakka wancan da yazo a cikin hadisi jibril nan ya shahi imani da ihsan duka su ne shi yasa inna dina inda Allahil Islam addinin gaba ki ɗin shi shi ko a cikin addinin yana da mataki guda uku yana da mataki na musulunci yana da mataki na imani yana da mataki na ihsan dukansu su ne musulunci shi yasa shi kadai ne addini wajen Allah to nan shi ma ya shahi musulunci da ihsan duka suna shiga ciki shi yasa ya ce bid'un wa sab'un bid'un wa sab'un a cikin riwayar bukhari bid'un wa sittun wadda ita ce malamai da suka ce ita ce mahfuza bid'un wa sittun wannan imani wannan bangarori ne wanda sun kai sattin da ko kuma nan a wannan riwayar da malam ya kawo bangare saba'in da wani abu saba'in da yanka wanda wasu malamai sun yi kokari wajen tattaro wa'annan shu'ab din akwai wannan alhalimi yana da littafi alminhaj fi shu'ab iman wanda ya kokarin lissaho wa'annan shu'ab na imanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yace haka bayan shi wannan albayhaqi albayhaqi shi ma yana da shu'ab iman duka wannan littattafan matbu'a ne yace a alaha a alaha mafi kololuwarta kenan in aka ce akwai kololuwa akwai akwai ƙasa kenan ba mataki guda bane ba wannan yana gwada ni yana gwada cewa mutane suna da tafawuti game da imaninsu yanda kai da kanka a cikin karan kanka kana jin da cewa wani lokaci imaninka ya karu wannan kowa na jin shi da a karan kanshi wani lokaci ya yi imani fiye da wani lokaci ya ce ƙaulu la ilaha illallah mafi ƙololuwar imani faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah nan wadda take faɗa ta ta ta ta me yake da suna ta halshe da zuciya da kuma gabbai eh dan mutum yana wurin la ilaha illallah amma yana abin da ya roshe la ilaha illallah ba shi wannan baya cikin baya cikin imani saboda asalan ro abin ga imanin nashi a roshe yake amma wanda la ilaha illallah la ilaha illallah wanda take a gurinta ma'ana wadda babu wani abu wanda ya ci karo da ita gane ko ya kudurce da cewa wannan babu wani abun bauta da cancanta in ba Allah ba sa'annan da sharuɗanta duka sun kammala a tare da shi to wannan shine kololuwa ta imani wa adnaha mafi kasan imani imatatul adha anit tariq shine kawar da duka wani abu wanda yake cutarwa wanda yake hanyar mutane mutum ya ga wani dutse da akan hanya ya ɗauke shi nan kaga aiki ne kenan wannan aikin annabi alaihi salatu wasalam ya ya zana shi cikin cikin imani kenan ayyuka suna shiga cikin imani kamar yadda wannan hadisi ya gwada kamar yadda nasu suke da yawa suka gwada imatatul adha kenan kaga nan ya bayyana mana sama da kasa a tsakiya kuma yace wal haya'u tunda an ce abun da adnaha shine kasa kenan wanda aka zana yana tsakanin sama da kasa shine wal haya'u shu'batun min al-iman kunya ita ma tana daga cikin wani bangare na imani eh sai dai kumyan nan dole sai mutun ya wannan yayi dabtin me ake nihi da kumya eh wani gamin ba kumyar da mutun yake bata shiga cikin imani kamar kumya ta jin nauyin mutane kumya ta na harko dole sai ta kasance abun ga tana da an yi daftanta da kumya Allah mutum ya ji kumya Allah na harko wannan kumya bayi ta kasance tana da irtibati da kumya ta Allah kamar yanzu gurin da ake wata bauta mutum ya ga mutane ba sa ya ji kumyarsu kaga wannan ba kumya ba ce ba wannan ba kumya ba ce ba wadda wadda ake so ba ya ce wa hada sarihun wannan a bayyane ki annal imana ya shimalu a kwalar lisan cewa ya imani ya kumshi maganganu na halshi maganganu na halshi wa amalar jaware da ayyuka na gabbai wal itiqadat da ababen da ke abin kudarcewa wal akhlaq da ɗabi'u na gari walƙiyama bi haƙƙillah da tsayuwa da haƙƙin Allah maɗaukaki. Haƙƙin Allah, mine ne haƙƙin Allah? Ba shi kadai ne haƙƙin Allah ba. Da? Eh, eh wannan yana daga cikin haƙƙoƙin Allah. hakkin Allah nau'in shi menene abun da tarifin tauhidi shine hakkin Allah tauhidin tauhidi shine hakkin Allah a eh ifrad Allah azza wa jalla bi haqqi kama anwa haqq abun ga haqqillah salasa eh yanzu mutun gashi yana bauta yana bauta Allah kadai amma yana da matsala cikin rububiya ko kuma yana da matsala cikin cikin asma wa sifat wannan bai bai tsaya da haƙƙin Allah yanda yanda ya dace ba saboda me yasa ya kasance tar abun ga mekir suna da'awa annabawa tarkizin ta akan tauhidul ibada saboda nan ne suke da matsala da mutanen su dukan su abun ga mutane sun yarda da cewa Allah shine mahalicci shine mai arbitarwa sun yarda da duka wannan maker sifofin shi sun yarda da su ko bautar da suke masu mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kenan ba su ba su yi inkarin sifofin Allah da ayyukan shi ba amma su matsalar su menene da annabawa kamar yadda suka ce ma annabi a ja'alal alihata ilahan wahida shine kawai inda za a bauta wa Allah a rika bauta sauran wannan da ba su da matsala mun gane ko yana wannan su ne haƙoƙin Allah wal ihsana ila khalqi da kuma kyautatawa zuwa ga bayan shi fa jama'a fi hadal hadith baina a'lahu ya hada kololuwa wa aslihi wa qa'idatihi wanda shine asalin imani saboda babu zancen imani muddin babu la ilaha illallah kuma ita ce ka'ida ka'idar da wannan imani yake zama a kanta wa huwa qawlu la ilaha illallah i'tiqadan mutum ya kudurce ta da zuciyar shi wa ta'alluhan ta'alluhan kuma a aikace wajen ya bauta Allah shi shi kadai abinda la ilaha illallah ta kumsa la ilaha nafi da isbat ya tabbatar da ita wa ikhlasan lillah kuma ya tsarkake ibada ga Allah madaukaki shi kadai inda zai duka diyan da zai kai wajen ibada in ya hada da shirka shi kenan bai bauta Allah ba ta lalace yace wa baina adnahu da tsakanin tsakanin la ilaha illallah da kuma adnahu mafi wannan ƙasa na imani ya ce wa huwa imatatul azmi shine kawar da kashi wa shaukati ko kaya wa kullu ma yu'di an tariq da dukkan abin da ke cutarwa mutum ya kawar da shi daga hanya yace fa kayfa bima fawqa dhalika min al-ihsan yace ina ga abin da yake saman wannan na kyautatawa saman dalika zamir yana koma zuwa gani imatatul adha imatatul adha kenan tsaka tsakiyar su ga la ilaha illallah ita ce kololuwa ga nan imatatul adna wannan adha an tariq ita ce abun adna ita ce kasa kenan tsaka tsakiyar su akwai abubuwa da yawa wanda suke masu yawa fa kaifa bima fawqa dhalika min al-ihsan wa dhakara al-haya yace ya ambata kumya wallahu a'lam li anna al-haya bihi hayatul iman saboda da kumya kumya ta haƙiƙa rayuwar zukata suke ko kuma imani yake yake bunƙasa a cikin zuciya saboda aiki na gari da barin mummuna wannan duka tushen shi shine shine mi shine kumya kumya ta Allah eh sanan kuma kumya ta ba ta wannan bayi su ma suna taimaka mutum wasu abubuwa ya bar su saboda yana jin kumya a ce yayi wannan abu amma asali shine kumya ta Allah madauki wa bihi yad'ul abdu kull fi'lin qabih da shi bawa yake barin dukkan wani abu wanda yake mummuna kama bihi yatahaqqaqu kullu khuluqin hasan da shi kuma yake tabbatar da dukkan wata tabi'a wadda take kyakkyawa wa hadhihi shu'ab al-mazkura wayannan bangarori wanda aka ambata fi hadal hadith a cikin wannan hadisin hiya jami'u shara'i ad-din sune dukkan ababan da shari'a ta addini ta abin ta zo da su al-zahirati wal batina wanda suke a bayyane a bayyane shine musulunci wanda yake abin ga zahiri wal batina da wanda suke koyi wanda wanda suke cikin zuciya ayyukan zuciya
قال رحمه الله وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى وهذا أيضا صريح وأن شيما أبو ينيكي في أن الإيمان يزيد وينقص فإيمان ينهوى yana sabka bi hasabi ziyadati hadhihi shara'i wa shu'ab daidai gurgurun yanda wayannan bangarori ko kuma aiki da ababan da shari'a ta zo da su da bangarori na addini daidai yanda mutum yake suke karuwa wajen mutum lokacin da mutum yake kokari wajen su da cikin aikata su imanin shi yana hawa wattisafil abdi biha da kuma sifantuwar bawa da su au adamihi ko kuma rishinsu lokacin da misali yake yawaita na filfilo imanin shi yana hawa lokacin da ya bar su imanin shi yana sauka lokacin da abubuwan da ke wajibi a kansu yake aikata su imanin shi yana hawa nan iman mun ta ya kaskashi biyu akwai iman wanda kamal kamalul iman alwajib akwai almustahab eh kama akwai wata kamala wadda wadda wajibi ce kamar yanzu imanin kai sallah eh sallah da ita imani yana yana karuwa ko to wannan kamalai ita wajibi ce so biyar dole ka yi ta amma sauran mustahabbat din su kamal ne wanda yake mustahab in baka yi babu lahi a kanka amma idan ka yi su imaninka zai karu ya ce wa minal ma'aluma annan nasu ya tafawatu na fiha tafawutan kasira ta abu ne wanda yake sananne cewa mutane suna da tafawuti ma'ana suna saman juna fiha a cikin ta tafawutan kasira saman juna wanda yake mai yawa faman za'ama dukkan wanda ya riya annal imana la yazid cewa imani baya karuwa wala yankus baya ragewa faqad khalafa al-hissa su wane ne suka ce imani baya karuwa baya ragewa ha murji'a kadai ha khawarij eh madhabin khawarij ma baya karuwa baya ragewa saboda su idan mutum ya aikata zunubi wannan zai rasa shi zai gaba ɗaya yadda da ke abin ga ziyada da nuksan mazhabin murji'a shine abin ga aka sani da wannan su wajen su abin ga khawari idan mutum ya yi kabira to duka ya rasa imanin shi imani gaba ɗaya ke rasa shi haka mutazila mutazila su ma wajen su wanda ya kabira su a nan duniya su suna sabawa khawarij amma natijar duka guda ce suka ce a duniya ilmanzila bainal manzilatain yana tsakanin matsayi guda biyu shi ba sa kiran shi mumini ba sa kiran shi kafir yana tsaka tsakiya hatta ba ya ma da suna suka ce amma a lahira idan ya mutu akan wannan a lahira cikin wuta yake kuma a wana cikin wanda za su dawo cikin wuta kenan kaga natija da su da khawarij duka duka guda yace faqad khalafa al-hissa duk wanda yace imani baya karuwa baya ragewa yace ya sabawa al-hiss al-hiss shine abin da kake ji da kanka kai da kan kana ji a cikin jikinka cewa yau imani ya hau wata ran kuma ka ji cewa imanin kawa sai a hankali yana buƙatar a kai shi likita likita ta kitabar sunna ba ta seron inda ake samun Allah ya ce annabi ya ce su ne seron ma mukhalafati li nusus shari tare da mukhalafa ga abun ga nasosi na shari'a كما ترى كما يندى يندى كتيجن
أه. وقد ذكر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر
نعم أه. وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع أيوه. yace wa qad dhakara annabi sallallahu alaihi wasallam al-islam wal iman manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata musulunci da imani fi hadithi jibril al-mashhur a cikin hadithin jibril wanda ke shahararre ne hadithi jibril wanda daga an ci hadithi jibril da an san hadisin da ake ni yace haythu sa'alahu jibrilu bi hadarati bi hadarati as-sahaba yayin da jibril alayhi salat wasallam ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sahabbai suke zamni anil iman game da imani fa qala an tu'mina billah yace shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'iku wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir da ranar lahira wal qadar da qaddara yace wa fassara al islama ya fassara musulunci da shari'a al-khamsi al-bahira da ayyuka na shari'a guda biyar wanda suke bayyanan shahada da sallah da zakka da azmi da hajj yana kama taqaddama saboda kamar yadda ya gabata idan qurina bil imani ghayru idan aka hada imani da wani shi a cikin nassi guda fusira al iman bima fil qalbi kamar cikin hadisin jibril kaga ya tambaye shi mal iman mal islam fa akhbirni an al islam akhbirni an al-iman akhbirni an al-ihsan kenan a cikin nassin guda duka wannan mustalahat guda uku na shari'a sun zo kenan nan kowanne sai ya dau ma'anar shi shine yace fassara al-iman bima fil qalb sai a fassara imani da da yace mal iman da abin da ke cikin zuciya da zuciya take kudurcewa kaga imani da Allah kudurcewa ne a cikin zuciya imani da mala'iku da wannan duka abubuwa ne waɗanda mutum yake kudurcewa a cikin zuciyar shi min al-aqaid ad-diniyya na daga akidodi wanda suke na addini wal islam musulunci kuma awil a'malu as-saliha bi shari'a ko ayyuka wanda suke wanda sun nagari wanda suke na shari'a ne al-zahira wanda suke a bayyane kamar yadda zo cikin hada wannan abubuwan nan guda biyar wa amma inda al-itlaq yace amma idan aka yi itlaqin إذا أطلق الإيمان إذا أكي إطلاق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع yana haɗe dukkan waɗannan abubuwan gaba ɗaya idan aka ce imani imani kadai kamar misali inda imani kadai ya zo a cikin nassi imani kadai ya zo bai zo tare da
الأعمال إيمانا بالله
أها قد أفلح المؤمنون المؤمنون نا يا هادي كومي يا هادي مسلمتي da wannan duka sifofin nan ta dauka sun hade duka abubuwan nan gaba alladhina hum fi salatihim khashin har zuwa karshe wama kana Allahu liyudhi'a imanakum aslan abun da sababin nuzulul aya shine sallar da suka yi zuwa baitul maqdis da lokacin da aka canza wannan kaga aiki ne amma Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum yana aka yi itlaqin itlaqin imani ga ayyuka wanda suke na na zahiri mun gane saboda nan nassin nassin wannan kalima guda ta zo cikin nassin misali inda yazo inda nassi yazo cikin abun ga hiya da kalima guda ta zo ko kalmomin suka zo cikin wannan kamar hadisin jibril kamar qalatul a'rabu qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna idan nan kaga musulmcin daban tunda Allah ya ya kore su ce sun yi imani amma ya tabbatar musu da su ce abin da sun yi abin musulunci kenan musulunci wani abu ne daban wanda ba imani ba imani ba a cikin wannan nasu aha وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب أحب الخلق إليه. وعلامة ذلك إذا تعارضت محبتان فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان وإلا فهو ناقص الإيمان كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما وأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه وينا- وينقادوا وينقادوا له انقيادا وينشرحوا لحكمه وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية
يأتي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم ɗayanku ba zai yi imani ba hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi sai na yi soyuwa wajen shi fiye da iyayen shi wa waladihi da 'ya'yan shi wannan sai ajma'in da mutane ga baki daya sai ya fi son annabi fiye da dukkan eh, wa'annan wa'anda aka aka ambata sai ya yi sa annabi fiye da dukkan wani halitta abun wannan dukkan abun halitta فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه كما صلى الله عليه وسلم يبادى لابار تيوى إيمان متم بزيت تكبا بزيت تكبا سي يا غبا تد سن النبي أبسا سن دكان wani abin halitta wanda yake so kuma san ba ba kawai da baki ba daidai gwalgwadon biyayyarka ga annabi daidai san da kake mishi saboda wannan ita ce alama ta san Allah san Allah kuma da san annabi tare suke tafiya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kamar yanda ibn kathir ya ka daga Hassan al-Basri cewa wasu mutane suka ce su ce su ne masu su masoya Allah su masoya Allah yasa dalilin da ayat ta sauka kenan ya ce wa alamatu zalika alama ta san annabin kowa yana iya auna kaga ga ga umarnin annabi ga kuma abin da zuciyarka take so ko ga shi wani abin da ma'aikinka yake so ga ko ga abin da ɗanka yake so ko ga wani abin da wani daga cikin halittu yake so wanne za ka gabatar in ka gabatar da na annabi to ka san annabi eh in kuma ka wannan ka gabatar da wancan to akwai matsala kenan eh wa alamatu zalika idza ta'aradatil muhabbatat lokacin da ababan san suka sha bamban na annabi ya sha bamban da na wani shi fa in qaddama ma yuhibbuhu ar-rasulu kana sadiqal iman in ya gabatar da abin da annabi yake so to imanin shi na gaske ne wa illa fa huwa naqisul iman in ba haka ba imanin shi ragegge ne kama kala ta'ala fala wa rabbika Allah yana rantsuwa da kanshi yace la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hakumta ka game da abin da ya faru tsakanin su na rishin jituwar juna thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan a cikin zukata suka su samu wata damuwa mimma qadaita daga hukuncin da kai su ji hukuncin nan shine daidai wa yusallimu taslima su kuma miƙa wuya su miƙa wuya ga hukuncin manzo alaihi salatu wassalam wannan ba wai sai zamanin annabi har yanzu yanzu zuwa ga sunnish eh dole sai mutum ya miƙa wuya ga sunna ta manzo alaihi salatu wassalam in ya inkarin sunna ɗaya wanda ya tabbatar ya tabbatar da cewa tabbatacce ce daga annabi shi wannan zai hudda shi daga da'ira da'irar imani amma rashin abun ga aiki da wannan wannan yana rage imanin shi daidai gwalgwadon yanda yanda abun da bai aiki da sunan manzo alaihi salatu wasalam amma in yayi inkarin abu guda misali yayi inkarin gemu ya san da cewa gemu ya tabbata baya da wata shubha da cewa annabi ya wannan ya sunna ce abun ga sunna ce wanda annabi ya ya yi aikata ta kuma ya kwadaitar ko kuma ɗage wando nisfusa ya ce istihza da shi wani istihza ne da addini kahurci ne ya mai da koda na fila ce ba sai farilla ba yanzu misali rakafe duha ya san da cewa sun tabbata daga annabi wannan ko salatu duha in yi inkarinta ko zai kahurta sai sai in ya kasance yana da shubha game da tabbatuwar abin daga annabi wannan wani abu ne daban ya ce fa aqsama ta'ala Allah ya rantse annahum la yu'minuna cewa ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimu rasula sai sun sanya manzan shi ya kasance shine mai hukunci tsakanin su wala yabqa fi qulubihim harajun kuma ya kasance bai yi saura a cikin zuciyoyinsu ba damuwa wa da kumci min hukumihi daga hukum daga hukuncin manzo alaihi salatu wassalam wa yanqadu lahu inqiyadan kuma su wannan mika wuya su rusana rusanawa wa yansharihu li hukmihi kuma su samu yalwa ta zuciya game da hukuncin annabi alaihi salatu wassalam wa hada shamilun fi tahkimihi fi usulid din wannan ya hade a sanya manzo sallallahu mai hukunci fi usulidin a cikin asulla na addini asulla na addini abinda ya shahi aqida wa fi furu'ihi a cikin hallau cikin furu'a ayyuka wanda suke a aikace kamar sallah azumi zakka da abinda yayi kama da haka wa fil ahkamil kulliya haka a cikin hukumce hukumce wanda suke kulliya wanda ke hade hadewa wal ahkamil juz'iyya da hukumce hukumce wanda suke sun shahi wani wasu bangarori ba hukunci bane wanda yake na na gaba ɗaya ba
في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة فإنه من الإيمان ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن لم يؤمن الإيمان الواجب بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه يأتي وفي الصحيحين وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم لا ينكو بزي إيماني با وأنا إيماني أكن ها ايوه الايمان الواجب ايوه ايمان abun kamil الواجب nan nafi kamal kamalin ne kamal na al-iman al-wajib kenan yana cikin laifi eh duk lokacin da mutum ya aikata abin da ke zunubi ne ya aikata kenan haram ko kuma bai aikata abin da ke farilla akan shi ba kenan ya samu nakasa a cikin imanin shi wanda yake wajibi akan shi in ya kai abin da ke warware imanin kenan ya rasa shi gaba ɗaya kamar misali wanda daga cikin abubuwan da aka hana shi wanda misali wanda ya shirka karama shi kaga imanin shi wanda yake wajib ya rage yana yana kan laifi yana kan laifi za Allah yana zai zai abun ga yana kalkashin mashi'a idan bai tuba ba nan kenan imanin shi wanda ke wajibi ya rage idan ya hada cikin babban shirka nan imanin shi wanda ke wajibi gaba ɗaya ya roshi gaba ɗaya ya roshi hatta yuhibbatu la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai imani wanda ke wajibi a kan shi ba hatta yuhibba li akhi har sai ya so wa ɗan uwan shi ma ma yuhibbu li nafsi abin da yake so wa kan shi kenan mutum ya so wa ɗan uwan shi musulmi abin da yake son wa kan shi na alkhairi wannan wajibi ne a kan shi wajibi ne a kan shi amma nan san san sai ya kasance yana da abun da ta'alluqi da shari'a dan wani gamin akwai sai so na rai wani yana son giya zai ce kalkashi wannan hadisin a yana son a abu wanda yake wanda yake a bisa mizani na shari'a eh Allah yana son shi shi ma yana son shi kamar misali ko kuma Allah ya halatta mishi kudi yana da kudi yayi fata dan uwan shi musulmi ya samu kai ce a'a so yake kullum ya kasance shi kadai ne mai kudi so yake an zo garin nan kullum a cewa ni kadai ne sai a san wani ya samu to kaga shi wannan sai ya zama sai ya zama mi asada asada shi so yake komi dai shi kadai rahama Allah ta takaita a akan shi eh shi ko Allah ko da yaushe cikin cikin umarni yake cikin sha'ani yake yace wa zalika yaqdi an yaquma bi huquqi ikhwanihi muslimin wannan ya kumshi ya tsaya da haƙoƙi na ƴan uwan shi musulmi alkhasa wanda suke na musamman ana ƴan uwan shi misali wanda suke kalkashin shi kamar matar shi ɗayan shi wanda akwai haƙoƙi wanda suke khasa wal amma da kuma wanda yake na gaba ɗaya na gaba ɗaya fa innahu min al iman wannan yana daga cikin imani wa man lam yaqum bi dhalik wanda bai tsaya da wannan ba bai aikata wannan ba wa yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi kuma ya so wa kanshi abin da yake so ya so musu abin da yake so wa kanshi fa innahu lam yu'minu bil iman al wajib idan bai haka ba to bai bai zo da imani wanda yake wajibi ba akan shi ba bal naqasa imanu bal imanin shi ya ya wannan ya rage biqad biqad biqadari ma naqasa biqadri ma naqasa min al huquq al wajiba alayh daidai gwargwadon yanda haƙoƙi wanda ke wajibi a kansu suka rage suka rage a tare da shi.
في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وعقديته عليه وأن يرضى وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح ويفرح به ويحمد ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر منه حيث رضي حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة في كل صفة كمال وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة فالرضا بنبوة الرسول ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله عنه لعلى خلق عظيم وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه وهذا علامة محبة الله وباتباعه تتحقق المحبة المحبة والإيمان قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
يأتي في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يتي أنني دائي دائي نا إيماني yana imani yana da halawa wanda ba kowa yake samun shi ba sai wa'anda imani ya cika zukatan su suke kaiwa ga jin ɗanɗanan shi duk wanda zuciyar shi ba ta da lahiya bata zuciyar ta take ɗanɗanan imani ita ce kamar halshe wanda halshen shi baya da lahiya kaga ko an samu iskari bai san da an samu iskari ba to duk lokacin da mutum zuciyar shi take da rashin lahiya ba iya wannan ba iya me yake da suna jin daɗin imanin da ce za ka samu iman ya ɗanɗano na imani man radiya billahi rabban wanda ya rida Allah abin bauta shi nan yarda yarda ba kawai mutum ya ce ya yarda da baki ba a aikace a aikace aiki na zuciya da na gabbai hada na halshe da da na zuciya ba hada kawai ta baki ba in hada ce ta baki munafukai ma suna ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahi nashhadu innaka la rasul kenan hada ce yarda ce wanda yarda mutun ya yarda da zuciyar shi wa bil islam dina sannan kuma ya yarda da musulunci addinin shi wa bi muhammadin nabiyya kuma ya yarda da annabi cewa annabi cewa muhammad manzo ne annabi ne wanda shi ne na ƙarshen zamani wanda bayan shi babu wani annabi ya ce warriba bidalika yarda da hakan wayannan abubuwan guda uku da ya ambata ya ƙtadil faraha bidalika ya ƙumshi na harko mutum ya yi horin ciki da hakan wasu rura bi rububiyyatillah lahu kuma da jin daɗi da rububiyya kasancewar Allah Allah shine mai abun bautarka wanda ya cancanci bauta shine mahalicinka kuma shine wanda ya cancanci bautarka yasa lokacin lokacin da kake munajata da Allah yana daga cikin ababen da yake zai yake dadadawa mumini da rai yace maliki yawmiddin saboda ka san da ranar wannan kai abun bautarka shine wanda ya mallaki wannan ranar kenan shine mai rububiya wa husni wa husni tadbiri da kuma wannan cewa dukkan abubuwan da yake jujjuyawa yana jujjuya su ne da hikima komi komin shi a kyautace yake babu inda ake samun matsala a ce engineer ya ya kuskure a nan gurin a shi Allah shi Allah babu babu kuskure da abin da ya daidai ne da hikima yake yi kun gane hikima ko ba ku gane ba shi yasa mumini ko da musiba ta same shi wani abu ya same shi shi daraja ta daraja nawa ke da kai ah game da musibu daraja uku aha muslim ta kasa zuwa sama daga kasa zuwa sama akwai wanda wajibi ce asabar eh yayi hakuri eh bayan sabr yarda eh rida bayan rida sai ashkur wasu godiya suke wannan shi ita ce abun ga martaba ta ƙarshe wa husni tadbirihi wa aqdiyatihi alai da abin da ya hukunta akan shi duka ya san da cewa kyakkyawa ne wa an yarda bil islami dinan da kuma yarda da musulunci shine addinin shi dukkan wani abu wanda ba musulunci ba bai yarda da shi ba wa yafraha bihi kuma yayi horin ciki da shi ba mutun ya rika cewa dan me yasa Allah Allah ya shar'anta kaza ba inda ma kaza Allah ya wannan wannan bai dace da da mu'mini ba wa yahmad Allah ya kuma yabi Allah ala halihi ni'ma ya gode mishi a bisa wannan ni'ima allati hiya akbarul minan wanda ita ce mafi girma daga cikin ni'imomi babu ni'imar da ta kai ta wata ni'ima ce ta musulunci da Allah ya shirye ka zuwa ga musulunci eh mutane da yawa suna can wasu suna bautar shanu wasu suna can suna bautar bera wasu suna can suna bautar ƴan uwansu mutane eh kai Allah ya shirye ka zuwa ga bautar wanda shine mahalicin mahalicin komi da komi haithu radiyallahu lahu islam yayin da Allah ya yarda mishi musulunci wa waffaqahu lahu kuma Allah ya yi mai muwafaka da bin musulunci wastafahu lahu ya zabe shi saboda wannan wa yarda bi muhammadin nabiyya kuma ya yarda da annabi muhammad ya kasance kasancewa shi annabi mafiyan mutane wanda a cikin al'ummata na ba su yarda da annabta shi ba sai Allah ya zaɓo ka ya sanya ka cikin cikin wanda suka yarda da annabta shi bal cikin wanda suka yarda daga cikin da annabta shi ma Allah ya zaɓo ka ya sanya ka cikin wanda suke bin sunna shi kuma Allah ya zaɓo ka ya sanya ka cikin wanda wanda suke neman ilimi wanda suke neman ilimi wannan falala ce wadda take wadda take babba yace idh huwa akmalul khalq saboda shine mafi kammala ta halittu wa alahum shine mafi daukakar su fi kulli sifati kamal a cikin dukkan sifa ta kamala kamala ta dan adam tunda kamala kamala mutlaq wannan annabi kadai Allah kadai yake da ita eh annabi ma baya da kamala mutlaqa annabi yana barci shi ko Allah ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm annabi ya mutu Allah baya mutuwa eh eh kenan kaga duka wannan kamala ce wannan kamala ce mutlaqa shi Allah kamar ya sifantu da abun kamala wadda take mutlaqa shi ko annabi ya sifantu da sifa abun kamala wadda take bashariya ko ta abin halitta wa ummatuhu wa atba'uhu akmalul umam wa alahu dan haka tunda shi ya kasance cikin halittu duka shine shine kololos haka al'ummar shi ta kasance cikin al'ummomi kololuwar dukkan al'ummomi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas kamar yadda Allah ya ce wa arfa'uhum darajatan fid dunya wal akhirah kuma al'umma shi ita ce mafi kololuwar daraja a nan duniya da gobe kiyama farida bi nubuwati rasul wa risalati yarda da annabta manzo alaihi salatu wasalam da manzancin shi wa ittiba'uhu da bin shi min a'zami ma yuthmiru al-iman yana daga cikin manya manyan abubuwan da suke eh aihwar da imani ba da imani saboda in ba ta hanyar shi ba yanda za ka samu imani in ka ce da hankalinka ko kuma wani ya zo ya zana maka ka bi daji kawai za ka shiga hanya guda ce ta imani ita ce ta annabi alaihi salatu wassalam saboda shi wahayi ya zo ma duk wani wanda ba annabi ba wahayi bai zo mishi ba kenan baya iya sanin abin da Allah yake so saboda abin da Allah yake so ba da hankali ne ba eh inda inda hankali ne akwai abubuwa da yawa inda kai da kanka hankalinka yake yake tunkude su kamar yanzu misali sallar asuba sallar asuba raka'a biyu ce wanda ya dari a hankalci kaga shi ya ƙara karatun Qur'ani ya ƙara ruku'u ya ƙara sujada ya ƙara ibadodi da wanda kai ba kai ba amma kai da kanka an tambaye ka banna tsammani za ka yi taraddudi cewa aikin banza yi saboda me saboda bai bi hanya annabi ba dole sai ya sai ya bi inda ta hanyar abinda annabi wahayi ya zo mishi ya yi bayanin shi shi yasa Allah ce wa yusallimu taslima su miƙa wuya Allah abinda yake so ga bawa shine bawa ya miƙa wuya abinda Allah ya ce yayi ya aikata abinda aka ce ya bari ya bari ba san yayi karambani ya shiga abinda ba a sa shi ba yace wa yadhuqu bihi al-abdu halawatahu da wannan ne kuma bawa yake dandanan wannan ɗanɗano na imani ƙala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin lalle Allah yayi babbar baiwa 'alal mu'minin ga mu'minai eh wata baiwa ce iz ba'atha fihim rasula yayin da ya turo da annabi ya turo da manzo min anfusihim wanda wannan manzon ɗaya ne daga cikin su ba mala'ika bane in aka in aka turo mala'ika ya za ku eh ko aka turo alje aka turo aljani aka turo muku aljani amma ɗaya daga cikinku ne wanda kun san shi ma da a sadiqul amin kuke kiran shi kun yarda da shi kun yarda da ɗabi'un shi yana zuwa kasuwa yana rishin lahiya yana duka abubuwan kamar yadda kuke haka shi ma yake muddin dai ba abin da ya saba wa shari'a bane yatlu alaihim ayati wanda yake karanta musu ayoyin shi ayoyi wani Allah Qur'anin da aka sabko mishi kuma yake bayanin su wa yuzakkihim kuma yake tsarkake yake tsarkake su yake tsarkake zukatansu daga dukkan abin da bai dace ba zuciyar ta kasance tana da tsarki tana da rai wa yu'allimuhumul kitab kuma yana karantar da su littafin da aka sauko mishi wal hikma da sunna al-imam shafi yace duk inda hikima ta zo wannan an yi atafinta akan kitab ana nihi da ita da sunan manzo alaihi salatu wassalam yana yana karantar da su littafin da Allah ya saukar a gare shi da kuma bayanin littafin wanda shine hikma shine sunna wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin tare da cewa can baya sun kasance cikin bata wanda yake bayyananne saboda sun kasance cikin jahiliya abubuwan da suka abin da suka ga dama suke wanda wasu ko dabbobi ba su yi amma Allah ya huddo su da wannan manzon ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle manzo ya zo muku wanda ɗaya ne daga cikin ku azizun alaihi ma anittum yana da nauyi a gare shi ma anittum abinda abinda zai dame ku zai zai sanya ku cikin matsatsi ma'ana shari'a shi shari'a ce wadda take mai sauki shi yasa annabi dukkan wani abu wanda zai kumtatawa al'umma annabi alaihi salatu wassalam yana yana wannan yana yana nisanta shi yana nisanta da hanyoyin da za za sa a wajabta shi kamar tarawih me yasa annabi ya bari saboda ka farlantawa al'umma shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya bar shi siwak siwak manzo sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak dan ba dan kai ya kumtatawa al'umma shi ba da ya umarce su da da siwak umarni na wajabce amma ya umarce su da da shi umarni wanda yake na mustahabbanci harisun alaikum kuma shi wannan annabin mai kwaɗayi ne akan yana kwaɗayin ku kuɓuta daga dukkan wani abin da ke cutar da ku a nan duniya da gobe kiyama da hanyar da ya gwada muku hanya ce wadda take amfanin ku tun a nan duniya ma kahin lahira in kuka bi hanyar shi tun a nan duniya za ku samu izza sannan a ranar lahira ku samu daɗin kai bil mu'minina ra'ufur rahim mai kuma tausayi ne game da muminai mai rahama ne mai rahama ne kaga rahim Allah ya sifanta nan manzo alaihi salatu wasalam da rahim amma rahman bai sifanta kowa da shi ba wannan nashi ne shi shi kadai rahama wadda take mai mai yalwa amma ya sifanta nan manzo alaihi salatu wasalam da rahim kaifa la yarda المؤمن بهذا الرسول الكريم يعني زاي مؤمني بيكاس يرتاد وانا منزم بيكرمتي الرؤوف بيتوسي الرحيم بيجنك الذي أقسم الله أنه لا على خلق عظيم وان الله يرنس اتوا ينا كان ربيئو وان دسكي كياواوا وأشرف مقام للأب ما في دوكك نمس أي جباوة انتسابه لأبودية الله دنجنوش زواغا بوتر الله يكسن تباوة من الله kenan babu inda za ka kai babu wata daraja da mutum zai samu wadda ta wuce ta bauta shi yasa a gurare na ɗaukaka na manzo alaihi salatu wasalam Allah yake sifanta shi da sifa ta bauta subhanallazi asra bi abdi kaga nan lokacin abun ga abun isra abun ga ne yake suna isra'i wani wani bulaguro ne na girmama annabi subhanallazi anzala ala abdihi alkitab kaga sabkan littahi girmamawa ne da shi aka bambanta manzo alaihi salatu wasallam Allah ya shifanta shi da bauta gurare da wanda suke nan abun da karramawa da girmamawa ana sifanta shi da bauta kenan baya yiwa mutum ya samu ɗaukaka wadda take fiye da wannan kasancewa shi bawa na Allah bawa na hakika wanda ya yawaita bauta ga Allah maɗauki ya ce wa hada alamatu muhabbatillah wannan ita ce alama ta san Allah mutum ya kasance yana bauta amma ya ce shi a abin ga wa abu da rabbaka hatta ya ake kal yaqin yaqin ya zo mai bauta ta ya zo ta, ya zo wannan ya zo farkon halaka halaka shi ta fara tun daga nan wa bittiba'ihi da kun bin manzo alaihi salatu wasalam ta tahaqqaqul mahabbatu wal iman da shine wannan son annabi take tabbatuwa da kuma imanin shi saboda imani da mahabba ta annabi tare suke tafiya qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah kage ya musu cewa in dai kuna san Allah to ku bi ni idan kuka bi annabi yuhibbukum allah lalle Allah zai so wa yaghfir lakum dhunubakum kuma dalilin san zai zai gafarta muku dhunubanku kenan dhunuban ma dalilin san annabi Allah zai shahe muku zunuban ku da shi nan akwai tambaya game da abin da muka ɗauko Uh. imani cikin zuciya yake eh hakikanin shi hakikanin shi wannan hakikanin shi wannan na eh me yake suna irja ne tunda baya fita baya cikin gabbai eh sai dai tana yawa su abin da suke nihi asali asalin shi eh amma hakikanin shi wannan irja ne da mutum ya ce imani a cikin zuciya yake hakikanin magana kenan baya cikin gabbai baya cikin hal baya kan halshi a cikin zuciya kada yake maganar murji'a ke eh eh eh eh eh wannan me yake da suna kuskurensu ne suke kariya da da kuskure eh imani ba cikin zuciya kaɗai yake ba annabi ta yi idza salahal jasad ala inna fil fil jasad mudgha idza salahat salahal jasad kullu idan kaga mutum ya ce akwai yana da imani imanin shi a cikin zuciya amma baya zuwa sallah baya azumi baya zakka kace babu shi a cikin zuciya ne in yana cikin zuciya sai ya bayyana eh saboda ita zuciya ita ce wannan sarki na na gabbai sarki yana yana sallah yana ibada kai abun da talakaya ne dole si eh kuma imani in ya abun in ya cika cikin zuciya dole ya bayyana eh in kaga kwano kana kana wannan jujuya shi yanda kaga dama yanda kaga dama bai abin da ke ciki bai bayyana babu komai ciki eh amma yanda wani abu in abun dole sai abun sai ya taba ba wannan abin da suna kawo hujja da shine saboda mutum wai an mai inkarin wani laifi da yake da ce a'a ba a nan take ba a zuciya take eh ke zuciya shi mai kyau ne mai kyau ce eh ya kalbi nadif zuciya shi na abin shi ko Allah ya ce wala ta zakku an fusa shi ko ya ma kan shi tazkiya